بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم yanzu haka muna daren lahadi daren biyar ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1446 daidai da 31 kuma? ko 31 ne? wadda ka samun uku ga wata eh? ko aishi na ga abun ya shirke je a uku ga wata ka ce ka samun to daidai 31 ga watan biyar shekara 2025 wannan kuma in Allah da shi ne kasar na dubu ɗaya da goma cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da ake da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam da amfanuwa da su duna da kiyama ana kuma jinmu da sararinmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi darul hadithi salafiya wadda ke number 4 madarka cilar gaskiya layout zare kaduna state nigeria ita darul hadith makaranta ce da malam albani allah ji kashira ma ya assasa ba don komai ba sai don manufofin da a wasa ta fata allah ida nufi allah shige mana gaba allah kuma ji gan malam allah sa mu gama lafiya to muna cikin kitabu nakibil ansar a bakon da gabata mun kwana a babu mab'athin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a inda muka kan hadisi na farko wanda ke bani dangane da dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama inda malaika mana hadisin abla dan abbas ko na dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka kaka har zuwa ma bina adnan har zuwa adnan kenan muka cewa wannan ita ce dangantaka da malamai suka tabbata suka yi tafaki akan cewa kakanni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga nan zuwa annabi Ibrahim Ismail Ibrahim akwai sabani sosai a wajen ingancin wannan din sannan mun ji cewa manzon Allah ya nuna cewa wato zaɓi-zaɓi ne a cikin dangantaka shi an zaɓi ismail an fifita shi akan yan ibrahim a cikin yan ibrahim yan ismail aka zaɓi adnan adnan aka zaɓi ƙwarai a ƙwarai aka zaɓi hashin a cikin hashin kuma aka zaɓi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daidai da abin da ya gabata na faɗa wancan ka wannan mako da ya gabata yau za mu tashi hadisi game da cewa lati haddasa ahmad ibn abi raja'in قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن أربعين فمكث بمكة ثلاث عشر سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين ثم توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم imam bukhari ce haddasana ahmad bin abi raja'in ahmad dan abi raja ba da hadisin daga nazar daga hisham daga ikrama daga ibn abbas allah kara musu yadda kale ce unzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ibn arba'ina an sabkawa manzon allah wahayin farko alhalin yana ɗan shekara arba'in fa makasa bi makkata salasa ashara sana ya zauna a garin makka yana da'awa yana kiran mutane zuwa ga addinin allah tsawon shekara goma sha uku sun ma'umira bil hijira daga nan aka umarci shi da ya hijira ya bar makka ɗin fahajar il madina sai ya hijira zuwa garin madina fama kasa biya ashirar sinina ya zauna tsawon shekara goma a garin madina sun matufiya sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama daga nan ne allah an shirin manzan allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallama jama'an fahimci wani abin kowane hadisa da ke karanta mana wato tsawon shekarun manzan allah ɗin sallallahu alaihi in ka lissafa da arba'in da aka aiko shi a kansu da wannan sha uku sha uku ga goma ya kama 63 daidai kenan wannan shine dai abin da yafi shahara akan haihuwar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama anan ibn hajar ya dan wata magana bar mu karanta yace hadha hul maqsud min hadha al hadith wannan shine maqsudi na ka wannan hadisi din fi hadha al babi wannan babin na faɗin adadin shekaru da manzon Allah yana gwagwar mai kiran mutane tsawon shekara 23 وهو متفق عليه كما وان ان اتفاقي akan sa وقد مضى في صفه النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس يا حديث انس ya gabata game da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha ala ra'sil 40 an aiko manzon Allah yana kan cika shekara 40 ya kammala shekara 40 wa taqaddama fi bada'il wahi annahu unzila alayhi fi shahr ramadana ya gabata a cikin hadisin wato farko na wannan babi din cewa an aiko shi ne a watan ramadan aka fara yi masa wahayi fala sahihil mashhur sai zama akan ingantacce magana kuma mafi shahara anna maulidahu fi shahr rabi'il awwal kenan haihuwarsa ta kasance a watan rabi'ul awwal an fahimta ko fi sharri ya kunu hina unzila alaihi ibn arba'ina sana wa sittata ashirin sai zama kenan yana dan shekara arba'in da wata shida kenan aka aka aiko shi a bisa wannan lissafi tunda an fara masa wahayi a watan ramadan an haife shi a rabiul awwal don kace rabiul awwal rabiul akhir ko sai mene jimadar jimadar akhir rajab sha'ban arban da aka aiko shi kenan yana da shekara 40 da wata shida kenan a lissafin kenan kun fahimta sai ce hina unzila alaihi ibn arba'in sanata ashirin wa kalamu ibn kalbi yu'dinu bi annahu wulida fi ramadan wani malamin ibn kalbi kuma maganarsa tana cewa a'a an haife shi ne a watan ramadan ba a watan rabiu awal ba فإنه قال مياتي مات وله ثنتان وستون سنة ونصف سنة cewa manzo Allah ya yana da shekara a 62 da wata shida to mutumin da ke shekara 62 da wata shida ana iya cewa mene abin da yan boko ke ce da shi mene approximately ko yana shekara 63 kamar da washe ke ka ce 63 kawai haka misali ko in an samu sai a ce an jabarin kasar kenan kuma bayanta ko ya ce to za a yi cewa an haife shi yana shekara an haife shi a watan ramadan kenan sai zama ya mutu yana shekara 62 da wata shida waƙar ajimo ala annahu ma tafi rabiul awwal kuma sun ijima'i malamai cewa a rabiul awwal aka haife shi to kaga an minus wannan wata shida kenan zama 62 da wata shida kenan kun gane amma a wasu ke cewa 63 zai bi circir kenan tun da arbiyar awal aka haife shi ya mutu arbiyar awal kenan zai zama 63 circir kenan an fahimta sai malam ce fayar zama zalika an ya kuna wuli da fi ramadan a bisa lissafin ibn kalbi kenan an haife shi a wata ramadan ne wabihi jazama zubair bin bakar haka zubair bin bakar ya yanke cewa lalle a watan ramadan aka haifi manzon Allah wa huwa shadu ibn hajar tace wannan magana shadda ce wa fi maulidihi aqwalu ya ce game da raushe yaushe aka hin manzan Allah ce akwai zantuntuka masu yawa ya ce a ƙawalin ukhar a shaddu zuza min haza wanda suna da shi zuzi wanda ya fi wannan na ibn bakar zubair bin bakar kun fahimta abin sa na karanta wannan abin shi ne kaga masu zakakar da maulidi ranar rabiu sha biyu ga watan rabiu awal an fahimta abin da ya tabbata cikin hadisi ne muslim an tambaye manzo Allah shi aka haife ka ya ce rana wace rana ranar tinin azumi da yake ce ranar tinin rana ce da aka haife ni a cikin ta kun fahimta sannan kuma ana mene ana daga ayyukan bayi a wannan ran to litin ta tabbata litin ce amma wannan wata ne wace shekara shi da kake ji malamai suke ta wannan su ce lokaci kaza wannan silici lokaci kaza musamman galiba a lokacin ba rubucewa ake ba ana haddacewa ne kuma ya tabbata amul fili aka haife shi da wannan yana cewa kenan sabani mai yawa ne baka jizmi wacce kace in ka ce maulidi ranar kaza za a yi ya ba ku tabbaci na ka dai sai a ce mashahuri ce maganar ka amma ba keke da keke ne ranar da aka haife shi ba kenan sai zama ta kila hikiman Allah ne sa ba a samu hadisi karara akan ranar da aka haife shi din ba ina fatan fahimta da zaka ji malam albani yana cewa mene ba su da tabbaci ba wani tabbaci kekirki akan ranar da watan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rana kan mun ji amma babu kekirki watan da aka haife shi da haka babu dalilin yin maulidi din a haka din ina fata kun fahimci wannan wannan na farko ke rashin tabbacin ranar ma sannan ko da ga tabbacin ranar ba zai wuya zama cewa ranar biki ba kuma duk ta kewayo za a yi bikin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faruwa Allah ka tsare mu musulunci ya gine akan sallamawa da biyayya sallamawa da mene biyayya ga Allah da annabi musulmi baya abun addini sai abin da annabi ya ce a yi sai abin da za a cin alkur'ani wato sentiment ko kuma wani wani abu wani tunaninka ko wani shi'uri naka ko wata adifa naka ko wani abu na burgewa ko kuma kyawun tunaninka bai sa ka bauta Allah da wa'annan abubuwa din balantana ka bautar da wasu Allah ka kuma ci abin dole zaka jira in dai addini sai abin da annabi zo da shi wallahi jama'a duk wanda ya je wa Allah da wani addini ba da abin da annabi zo da shi ba Allah ba zai amsa ba ya kamata ku san da wani magana duk abin da kawata Allah idan ba karantawan manzan Allah ba ce wallahi Allah ba zai anshi wannan abin ba kuma sunan kaɗan bida'a sunan kaɗan bida'a kuma wannan abin da kake sunan shi bida'a kuma Allah ba zai ansa ba sannan manzan Allah kausasa magana a kai cewa Allah baya ansan ayyukan ɗan bida'a sahibu bida'a mutumin zama dan bid'a hatta shahara ya shahara da ita shi ake ce sahibi bid'a ba wa wanda bid'a ta yayi ta sudufan ko kuma bisa kuskure ko wannan abun ba a yayi ta mai ya mai da ita ita ce tashi shi ma nata ne hayana ta bajjiji da ita to Allah bai san ibada wannan mutum ne din kuma na hadisi ce Allah kan tuba daga dan bid'a shine ibn qayyim jawza ke cewa dalili shine mai bid'a mai saban Allah fasar'ana ya tub yana sauke tuba nan da nan domin mutumin da ke shan giya ya san menene giya haramun ce don haka ma zai ɓoye ba zai sha fili ba eh mai cin kudin haramun barawo sai dare ya yi sai ya ɓoye shi ma zai sata haka ne ko baka ba mai zina ma sai ya ɓoye duk ba wanda yake so a ganshi kuma in ma an ganshi yana tabbatar cewa wannan bai da da zirmin Allah ne don haka kullun cewa ke Allah ku ta mu addu'a Allah ya shirye mu Allah ka raba mu da wannan bala'i wannan jarabawa ce mai saban Allah kenan amma wanda yake bid'a shi kuma fa shi yana ganin wato yana wani addini da kai yana tausaya maka ma da baka gane ba ko ba haka bane ba wanda tausayin mu suke ba ma maulidi ko suna ganin oh ga wata ibada mai roman gaske ta nuna san manzan Allah waɗannan ba sa yi shi sa aka samu wani soko ya cewa wanda baya maulidi ma arne kafiri ne limamin abuja ban taɓa ganin wata irin wannan magana ba wai wanda baya maulidi ma kafiri ne ko ba ku taɓa jin shi ba ne ya kamata ya kawo aya ko hadisi ko ijima'in malamai ko fatawar wani malami ya kawo ko kara ko aya ko hadisi ko ijima'i ko kiyasi ko fatawar wani malami magabaci wanda ya ce idan ba kai maulidi ba ka zama kafiri ko kuma wanda baya shi cewa mai baya yi wanda baya yi ba ma wanda ya soka ba misali ko sai abin ce wauta ban taba gani ta ba domin salaf ba su ma san maulidi ba kwata-kwata salaf ba ba su san maulidi na ce salaf annabi sahabban manzan Allah tun daga kan babban su shine sai da abubakar har zuwa na ƙarshen su tsofai wanda ya rasa ƙarshe kenan ko duka ba wanda ya sa wani maulidi ba wanda ya taɓa yi in akwai muna bin su bai su kawo hujja su nuna wajen a karatu ban taɓa maulidi a cikin su haka nan tabiya kakaf har suka kare tabiya dukansu ba wanda ya san maulidi ba wanda yi shi haka tabiu tabi'ina har suka kare ba wanda ya san maulidi ba wanda yi shi ta wal atba ba san ba sai a fakari na hudu zuwa na biyar sauran ba sarakin gargajiya ce bari ya kamata a yi wannan abin to kenan wanda ya ce wanda ba maulidi kafiri ne wancan duk generation ɗin da suke su mai hukuncin kenan ina fatan fahimta kun bince wani abu da haka wannan magana da mugun haɗari a cikinta to shi sa suke da wahalar tuba domin shi yanzu tunanin cewa maulidi ibada ce da ake kusantar Allah da ita har ya haɓaka ya developing azuka ce na ganin wanda bai ma zama kafiri yadda muke tausayin kafarai in kaga kirista kana tausaya mashi ko ba ka bane ba in kaga bayudi ballanta na ga mai botan akuya ko kuma mai botan rana ko mai botan tsamburbura kana tausayin wannan ka Allah ka shirye da wani to wa masu hankalin haka suke kallon mu kuma ko kuma suna kallon wai ba ma san annabi kuma shi wanda liman mu Abuja fa ma'anan maganar shi ya kafurta dukkan mu da ba ma na Najeriya dukkan mu nan gaba daya tun daga kan baban mu Abubakar Gumi ina fatan fahimta to duka waɗannan ya kafarta su duka matsayin a wannan abin kenan a cikin abin da babu aya babu hadisi ba magana magabata ba ake magabata akanta wani ake sai dan bid'a shi sa to dan bid'a annabi ke cewa Allah ya kange wannan tuba a gari saboda kullun shi gare ke addini ke yanzu dan Allah akwai ran zaka daina yin sallah akwai ran zaka daina karatun alqur'ani akwai da za ka daina tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar akwai lokacin za ka daina salatin manzon Allah saboda mene saboda addini ne kana neman kusanci zuwa ga Allah da shi ko to haka shi ma dan bid'a ke kallon dan haka tuba take da matukar wahala Allahumma sai dai mutumin da yake ta tsakanin da Allah dai bata bayyana ibida ce a gare shi ba to wannan Allah na shirye da shi ana samu da yawa kamar su gaizali su juwaini su waye sun yi bida a cin aƙida amma da Allah garga sai suke yi da yawa sun tuba ha'in ɗariƙa masu maulidin su masu duk sun tuba da yawa wasu saboda Allah ya garga sai suke abin ta Allah kin za musu shirya amma wallahi duk wanda ya gaskiya an yi bayani ta bayyana yake yana da wahala ya tuba kuma sai ya mutuwa ta wulakanci shi sa kaga Ibrahim Yasi ya mutu yana kuka yana roƙon Allah ya ƙara mai koda minti biyar amma har ya mutu Allah bai bashi damar cika da kalmar shahada ba durrintarsa ba su kawo wannan karatun ba sai kuma masu mutuwa cikin masai suna zawo a tsinto su a bayi sun mutu shi sa kuskure ne babba ka ga gaskiya kai mata tawili ko ka kangare mata wallah ga harka tabbatar da ita yanzu ka zama to yanzu kai dan iska ne kawai tunda ka tabbata ita amma yanzu kana yi abin nan kawai zai ce ka ai mun san maulidin bida ne amma wallahi akwai taba yan mata ne a ciki to kaga wannan dan iska ne ina fata an fanci wannan abin Allah shi kyauta don haka wannan aqida wannan ibada da aka dauko ko da abin da aka dauko maulidi ba addini bane ba zai kuma taba zama addini ba kuma wallahi annabi imam malik na faɗo wata magana ba abin da zai inganta wannan al'umma ta ƙarshe sai da abin da ya inganta na farkon su ma'ana duk abin da salaf suka yi idan 'yan al'umma ƙashe suka yi to shi na su gyaru amma idan suka aje abin da ma'yan baya suka yi magabatan suka yi suka ɗauko to sun lalace gaba ɗaya allah kyauta malam kar ɗaga hannu yi sauri na'am na'am mm mm mm mm mm mm to to da farko wannan magana da kai ya tambaya ne game da za ga samu matasa ahalu suna suna sallah ko ina amma an zo tattauna ce su 'yan salaf ne to to Allah kyauta kuma amma idan suka yin dariƙa za su yi sallah za su yi su shiga masan in zaga su ko ina suna nan ne ya ce wannan kuma ya za a da su sai na biyu shi ne masu zama da su ko ke ma zama da su da zuwa kaza da kaza ban kuma magabata sun ce ba a zuwa dubiya ba a zama da su in sun mutu ba zuwa aka bi sallah ba ta yi ba to abin da yake ya kamata da yan wasa sani bid'a ta wata fuskar ta kasu gida biyu shine akwai bid'a mufassika akwai bid'a mukaffira akwai bid'a mai ita baya zama kafiri yanzu kaman bid'a maulidi da mutum ya dage yana ta maulidi to wannan sai a ce da shi fasiki ne domin ba ta kai ga kafirci ba ba bid'a ce ta aqida ba kafin ci wannan abu to irin wannan sai a ce bid'a mufassika sai a ce ai fasikanci ne da haka ba bi zama kafiri mai ita ba akwai bid'a mukaffira wanda mai ta shi kuma ya zama kafiri sakamakon wannan bid'a din saboda ya kudurce kafirci kaman bid'an yan wahadatul wujudi da wahadatul adyan ko kuma al-ittihad da yan hululiya da zai sunan da malamai ke ba su sune masu cewa komai ya zama Allah addini kuma a duniya guda ɗaya ne shine da kristanci da yahudanci da komai duk abu ɗaya ne masu cewa komai halas ne kafin tona abun to wannan bid'a ce wace iri ai kafirci ne wannan amma a cikin sabon abu suka kawo cikin addini sai ce da wannan bid'a ce mukaffira to wanda ke wannan bid'a kaga kafiri ne ta wannan fuska kaga da bambancin bid'a kala biyu mufassika mukaffira ko to to ta fuska kuma game da shi dan bid'a din akwai adda'iya ilaiha akai gairu da'iya ilaiha akwai dan bid'an da yake bid'a ce ke mufassika amma shi kan yana yin abin shi ne ba ruwan shi da kowa bai kira ka yace sai ka zo kayi ba bai zo yana shafa mata shuni ba bai zo yana ta kare ta yana abin nan ba shi dai yana a bashi ina ba ta fahimta ka gan shi ya je wazifar sa ko kuma ya abin nan wannan sai a ce dan bid'a ne amma gairu da'iya ba mai tallata ta mai gayyata a zo a yi ta bai ba ta kariya ba ya sha bamban da ɗayan kuma al-mubtadi ad-da'iya dan bid'a wanda ke kiran mutane zuwa ga bid'ar mai shafa mata shuni mai bata kariya kun fice wannan abu to idan zama dan bid'a bid'a mukaffira ce ba mufassika ba shi wancan mai bid'a mufassika za a yi sauran ma'amulolin da ake da musulmi da shi in yi bai rashin lafiya za a zo a je a gaishe shi dan bai zama kafiri ba na a musulmi sai dai idan ya zama wajen duboshin za a samu wani abu na mafsada mai girma a nan wajen sai a kiyaye kafin cabin amma ba wani haka kawai ordinary fasan ne kawai kuna rumfar kasuwa da shi amma dai shi ne yana nan na ɗan jan carbin shi yana abubuwa ɗin nan yana maulidi wannan za ka zuwa ka dubo shi in bai da lafiya in kun zauna kuna tattauna abin da bai shafa addini ba babu laifi in ma kuna tira ba zai taba kawo maka abin da ya shafa addinin sa ba da abin da ya fahimta wannan ana mu'amala da shi mu'amalar ake musulmi ordinary sai inda wata matsala amma in bid'a ce mukaffira kaji ɗai kenan ko kuma a ɗan bida'a ne gashi kuma da'iya ko da ɗan bida'a ne ba ka mufakkira ba ce mufassika ne amma yana kira a zo a yi kun gani yanzu wannan yana practical yana, yana, yana aikata bida'a mukaffira shi ɗan faira ne ko kuma ɗan faila duk sun da ake gaya masu ɗan inyasi ne ɗan wane ne ɗan wane ne wayannan aƙidin to wannan gaba ɗaya dama ba za a bi shi sallah ba bai halatta in aka yi ba ta yi ba ba za a je dubo shi a asibiti ba ba za a zauna waje ɗaya da shi ba ba za a rungume shi ba ɗan bida'a ne wanda ke bida'a mukaffira Allah sa kafanci wannan abun to dai zama ko bida'a mufassika ce amma kuma ya kafa mata lasifika yana ta kira a kai to shi ma wannan ba za a je dubiyarsa ba ba za a je jana'izarsa ba ba za a zauna da shi ba ba za a bi sallah ba me yasa saboda mene ya zama yana kira zuwa ga bid'a wannan mu'amalanta za ku da shi zai zama yaudara ga sauran musulmi da zirma sauran musulmi cewa su kasa gani to malam musamman ka zama kai ka zama wato shahararre fitacce a cikin addini sai ma to ga malam ma je kaza kaza shikenan ai abu ma mazhabin wannan mutumi din mai kyau ne sai a rubuta sauran musulmi a cikin shi kun fanci bambance bambancen jama'a eh wannan babu na cewa baki da tantance shi da haka ne muke wasu malam balalo inkari su malam fantami ina fatan fahimta su malam daura su wanda suke runguma sun san wayannan malaman duk san da wannan bambance bambancen da nayi wannan rungumar da suke wa 'yan bid'a din nan wai irin wanda yara suke ce da su 3 idiots ake ce da su ko wai kaga malami ya je na daukan hoto da su dan bid'an da yake dan bid'a ya hada duka ya hada bid'a mukaffira ya hada da kuma bid'a ya hada kuma da da'awa ilaiha gashi yana bid'a mukaffira don yana kare ma'anar wahdatul wujudi ina fatan fahimta yana kara cewa salatul fati tafi salatin manzon Allah yana kara salatul fati cewa da yake da alqur'ani duka sun tafaki akan wani abuwa din kun fahimta kuma a Najeriya ta anwa gari ba waɗanda ke ba bid'a kariya irin waɗannan wai a ce malam balala ya zauna tare da wannan mutumin ko malam kabiru gombe ko malam malam isa alfantami ko mane wannan mugun zamiya ce Allah shi kyauta da haka kada musulmi su yaudar da wannan abin da wayannan malaman suke yi wayannan yan bid'a sunan yan bid'a wallahi kuma a karanta barbahari su sun san karatun sharh suna na imam barbahari da bambancewa da malam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa wayannan ba a zama da su ba a wayannan mu'amalalun da su ina fatan fahimta idan ma'aikatan hukumomi sun hada ku ma'aikatan alai sun hada ku aikin alai ya hada ku da su to amma ba daidai bane ku rinka hoto da su kuna bayyana mutane ina fatan fahimta sun zo to kaga matsala kenan wata bannan ita ke kai ga wata da ba kwa yin hoto kun tsaya a sunna zalla ba ko kanku mummunan fatawa ba wallahi tala da akai ga haka ba don zai dauka ku kace ai hoto haramun ne mu ba mai shikenan ta ina za dauki hoto haji annuwa mutane wani wutar da wata da wani hoto da mutane suke da wayo kuma wai sai ai short video kuma ma'anarsa ɗaya da hoto ina fatan fahimci wani abin wai an je to tun da kun ce mun kasa kara hoto sun kasa kara hoto mana har ba sai kara dalilin hoto ɗin ba ina fatan fahimci wani to tun an kasa kara hoto ko ba haka ba to bari ai wani wayo shi ne sai a zo sai a ɗan wani shot bidiyo haka sai a tura shi ma mene wai lizikiriyat wai saboda tarihi malaka ce wani shi ba mana shi guda ɗaya iri da wani ya zo daga lagos ya zo nan ya kawo ziyara kaza da kaza malam bari mai hoton ce ai babu kyau ka ce kana saurare na ni ko duk mai saurare na ya san na daɗe ina magana kan hoto haramun ne kuma ne kasa kasai ban san iyaka ba mani akan hoto haramun ne ina ba tara ne ko to kaji na yi bayan ana hoto kuma ka ce kan ya za ka ce zan hoto ko da ke sun saba da malamai wasu ƙaunin bila amalin ina fatan fahimta ce ba zan yi ba ok to to malam tun da an ce biro bari mai biro da ce ana nan dai to malam ba wani ce ai shikenan ba wani salam ba su yi wannan abun ba me ni menene har zaka ce ko kai hoto da ni ko kai biro da ni me ni me zai kara maka addinin ka ko a rayuwarka ina fatan fahimta da haka ku kula da wannan magana ku je ku dauki littafin Bakar ibn Abdullahi Abu Zaid ko Bakar Abdullahi Abu Zaid mai suna Hajarul Mubtadi wata nan zan karanta muku amma wannan abin da malaman sunna suke wallahi tallahi ba sunna bane ba kuma salafiyanci bane ko mutum ya maka da salafiya ƙarya ne wallahi tallahi amma in ba su kanta karatun bane gashi nan zai dauki littafin Hajarul Mubtadi su karanta su san me matsayin malaman ahlus sunna sai kanta maganar Fudail bin Iyad akwai wanda ce ko murmushi kai wa dan bid'a irin wannan dan bid'a din in kai wasa aikin ga sai lalace ina fatan fahimta za mu zo mu karanta saboda abin majid ta yawa majid ta yawa fatawa tara ta cancanzawa ko ga zo kan da muka ce wannan abin kafirai da mushrikai ne makakanta maka magamsu dalilai yanzu kuma ku zo ku ce kuna ta kwana kwana kwana wai a sassauta a kawo usulubi a kawo wane ne a kawo wane ne Allah kyauta malami ce ka jawo zance ta Allah shirye da mu da haka jama'a bid'ar maulidi bid'a ce ba sunna bane maulidi bid'a ne ba sunna bace ba kuma za a samu lada ba saboda salaf bai zuwa qur'ani ba bai zuwa hadisi ba sannan salaf basi ba malaman farko basi ba ba a taba kawo shi a wani littafi ba na wannan karatun babu a qawaidi ba babu kuma a cikin mene bukhari muslim babu a cikin ayi ba qur'ani sai dai mu ce ta maka kamu kame to ai wanda ya farin ciki da haihuwar manzan Allah ka gano yana san manzan Allah ke to san manzan Allah kuma wannan duk falsafa ce ina fatan fahimci wannan abin sai mu ce duk abin da kake faɗa maulidi san manzan Allah ne ok to wanda ba su yi baccin sabai su ba sa san manzan Allah kenan lazima gane ka su ba sa san manzan Allah kenan ko ko yanzu ne ka gano haka san manzan Allah ne to da kai da su waye ya fi san manzan Allah ɗin yanzu kana so ka ce mana kai ka fi kowa san manzan Allah da ka gano wani abin shi fi san manzan Allah ne yawa kun fahimci wani abu Allah samu dace shi ne aka yi ta rikici da mala idris ya ce kashi ya fi maulidi aka yi ta bala'i cewa don me zai ce kashi ya ce ah duk littafin da ka duba nan akwai babu ga'idi babu da hulul hala'i kowane littafi akwai amma ba wanda ga babu babu maulidin nabi a cikin shi ma'ana kashi yana da dalilai da ayoyi da hadisai da har da aya qur'ani ko aw jaa ahadukum minkum to akwai aya ma ciki ka fatan fahimta amma abun bakin ciki har malaman suke cewa ahlus sunna salbiya suka ce wai babu usulubi bayani an yi an yi mutane ba su gane aka ce to bar aboto na hanyar da za su gane ai da aka faɗa sun da yawa sun gane oh abin nan bai da asali a shi ake mun ake nufi kenan shi ne fito da abu to an yi an yi misali ba ku gane sai a fito da abun karar a gane da yawa akwai ma zargin dan me muke irin wannan katun fito malam mutane ba sa ganewa na faɗo ta magana anan waɗanda ake zarga ba su da usulubi irin su malam albani irin su malam idris irin su malam ja'far da ana zargin su ba su da usulubi ko ba haka ba amma mafiyan waɗanda suka gane addini a ƙasar najeriya ƙasar nijar da burkina faso ina ne ta hanyar suwa suka gane to su waɗanda suke da usulubi suke suke suke nuna suka kafa kansu a matsayin su ne masu usulubi su ne suka dace da kantar ƙur'ani ya kai ba gane abin da suke faɗa usulubin ya yawa ko? wani ya ce usulubin ne ya yawa ko ba haka ba to sai ga mutum ya zana ta karatu sai ka gama sai ya gama wata tambayi ka kawai mai ya ce ne ma tukuna haka ne ko ba haka ba din mai ya ce ne ya kai awa ɗaya na ta buga misali ya jawo wannan littafi ya kamo wannan ya kamo wannan ana ta yi duka ta wai mai ya faɗa ne amma wannan ake cewa masa usulubin suka magana ta minti biyu kowa sai ya gane mai aka nufa ya gane kaza ana nufin kyau ne kaza mara kyau ne ashe wannan shine hikima din kenan Allah ya mu dace a mu ka haka zamu ci gaba muna nan biye da magabatan mu ko ba haka ba to wannan shine ƙarshen wannan babi da wannan magana da malam ya cike da shi Allah sa mu dace malam ce babu malakiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa asha malaki wa ashabuhu min al-mushrikina bi makkata wannan babun zai bayanin irin abin da manzan Allah da sahabbansa suka haɗu da shi suka sama suka ɗanɗana daga ɓangaren mushirkai a garin maka ana nufi ne malakiyar musulmuna ko malakiyar nabiyu sallallahu alaihi wa sallama minal aza kenan abinda manzan Allah ya faɗi ya haɗa shi na cutarwa na samun matsaloli da wahalhalu ta ɓangaren mushirkai wato ana nufin farkon da'awar manzan Allah sai da manzan Allah ya kwashe shekara nawa shekara uku yana da'awa sirrin a sirrance sai in ya da kai ne sai ya kira ka wani eh ina ganin kana da hankali zan faɗa maka wata magana amma alƙawari in ka yadda ka amsa in baka yadda baka ja baki kai shiru in mutum ya rasa ya ce to shikenan Allah ya aiko ni kaza da kaza da kaza wasu su amsa sai ce to kai ma rufa kanka asiri baro kanka abun kasi haka annabin gonan da'awa asirance saboda tashin hankalin da ka iya biyo baya in ya bayyana a lokacin ina ba ta fanci wannan abu to akwai yanayi ya ku matasa da akwai magana da kake ganin cewa wannan maganar lokacin faɗin ta bai yi ba sai ka ba hankali kana kantar da mutanen haka abakar gumi ya mana tarbiyya a Najeriya yana karantar da abuwa gradually karatun da yake a zaure ana cikin magana in ya jeho wanda magana ana cikin tija tija tija in ta dan fara kwanta sai ya jeho ɗayar haka aka yi tai yana kan bai ɗebo matsalolin duka ya kwanta masu gaba ɗaya ba saboda abin ɗariƙa ta yi katutu ne shi aka ji wani tijjani saboda an ɗauka tijjani wani mutumin kirki ne ina fata kwanci wannan abin ashe ɗan buga kuɗin jabi ne ɗan damfara ne ina ba don fahimta ko kanta littafin a sheik ibrahim inyasi a sangali wajen karanta gwani za gani ɗalibai suka rawaito wani abun har cikin jihar mali an karanto cewa ɗan damfara ne shi sa aka takwaron shi daga wannan gari zuwa wannan gari zuwa wancan gari ku nemi wannan littafin wallahi ku aje ku karanta an ɗahir mai gari ba ku aje shi ku mallaka ku aika kano in sun buga ku je ku siya to haka graduate akwai abin da yake matakai kake bi wajen karantar da mutane amma kun ga magana muka yi yanzu muke faɗinta cewa tsarin sunna ya kai ga haka misali sai ka tsinci kanka ka je kofa ne kai a wani ƙauye na abakalake can ko ƙauye na bayelsa ko river state sai wasu ƙauye sai suka musulunta ina fatan fahimta sai kaga an zo fati wata gawa ta mutu ana mata fati sai ka ce aha babu kyau babu yau gawa fati kyau ku dakata sai su ce mene sun fasa musuluncin ma ka fana yau ka gashi da yake dan kudu ne ya san wannan karatun to amma me za ka yi wani lokacin a hankali za ka kallon me mafi mahimmanci kana karanta da su bit by bit kana tsakura masu na amsa yanzu giya babu kyau sai ce babu kyau matakai uku shari'a ta bi kaza da kaza kun ga akwai illa kaza kan ta zo to wasu sai hakura wasu na sha boye a hankali a hankali ina fatan fanci wannan abun to bayan sun gama yadda da wannan sai ka nuna masu a hankali kada jefa musu sai ka sa masu karatu kana yi kuma akwai karatu na wanda suka fara nuna akwai na amma da aka karantar da su abuwa haka ake amma a birnin gari irin na Kano birnin kari irin na zaria birnin gari irin na sokoto katsina kaduna eh abuja nasarawa bauchi adamawa irin waɗannan garuka da ya zace wanda maganin wai lokacin faɗansu bai yi ba wanda musulunci ya nuna tun shekara sama da dubu a ayyuan wani garuka ɗin malaman suna sun sha da karantar da suna ɗin an sauke bukhari an sauke musulun an sauke tafsiri a wurare ta za a ce domin a kuma cewa wai an yanzu abin da ake faɗa lokaci bai yi ba sai yaushe ne zai yi ko da da'awar izala da aka faro shekara nawa saboda kusan shekara arba'in ba sabinti yata aka ce ba ko sabinti nau ne aka fara ta zurto ta ma kai arba'in ko ta wuce ma kenan to har yanzu kuma a ce lokacin bai bayyana ba lokacin ma da aka kwantsama abubuwan gaba ɗaya to wai irin wanda ya wancan wa'azi ne wanda ke cewa wai yanzu akwai usulubi ya kamata a gyara da haka usulubin shine wai abin da ya shekara arba'in yana kantawa a daina faɗa yanzu kuma sai ka ji wannan batan basira shekara arba'in kana kantar da fatawul majidi kitabu tauhidi wa amma yanzu yanzu a cire wannan littafin saboda ya kawo rikici ikon Allah ai wannan abu ne mai kyau gara ma mutum ya mutu da yin wannan raddas Allah kuwa ka bata aikin ka ban ka gyara Imam Bukhari ce qala haddathana Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Bayan wa Isma'il qala sami'na Qaisan yaqulu sami'tu Khabbab yaqulu ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama wa huwa mutawassidun burdatan wa huwa fi dhillil Ka'ba wa qad laqina min al-mushrikeen shidda فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لقد كان من قبلكم لم يشأ بمشاء بمشاء الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يسربه ذلك من دين عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يسرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موتى ما يخاف إلا الله زاد بيان والذئب على غنمه إمام بخاري حدثنا حميدي حميدي بام حديثنا ya ce haddasana sufiyanu sufiyanu ba da hadisi kala haddasana bayanu wa ismailu da bayan da ismail suka ba mu hadisin kala suka ce sami'na qaisan yaqulu mun ji qais yana cewa sami'tu khabbaba khabbaban yaqulu mun ji khabbab yana cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa mutawassidun burdatan alhalin ya yi matashin kai da wani bargo nashi kun fahimta wa huwa fi zillil ka'aba a lokacin manzan Allah yana inuwar ka'aba kenan wannan lokacin imma da safa ne lokacin inuwa tana ina kenan tana yamma ko kuma da yamma kenan ko lokacin inuwa kuma tana gabas kenan sai ce huwa fi zillil ka'aba shi wannan khabbab ibn arat din wani makeri ne baƙo ne a garin maka haka suka ga mai azaba an ce sun kama sun ga kwantar da shi akan duwatsu masu ɗaukan zafin wuta ka an ce har gasa shi sarin gayi kamar tsire don haka bayan shi diya noke ya ce wani lokacin maikon jikin shi ne zai ringa fito yana kashe wutar da aka gasa ana gasa shi maiko ina fatan fahimta kafin ya samu yanci to daga ban haƙumar ke cewa khabab da Allah ɗan nuna min bayan kaɗan nan yadda aka muga irin tabbai da ke cikin bayanka shi ne sai cire riga yana mashi sai umar ya fashe da kuka domin a lokacin da ake wani azaba haddasa umar a cikin manajojin yin azaba ɗin bayan ya zama kaman bayan mene kaman jikin itacen bishiya bishiya itace nan ya yi mola-mola nan ya tashi nan ya haɗe da nan haka saboda azaba to shi ne da ya juya ya juya shi ne sai ya zo to muna musuluncin nan dai mun kuma da Allah gaskiya ne annabin nan gaskiya ne ya rasulullahi ga uzurin mana sai ce wa qallaki na min mushriki ne shidda mun haɗa tsanani da wahala daga mushrikai mun ci kwakwa wa qultu zan ce ya rasulullah ya manzan Allah ala tad'u Allah lana ba za ka roƙa mana Allah ba wannan kafare suna azabtar da mu Allah ba ka roƙa mana Allah Allah ya mana maganin su ba faka ada wa huwa muhammarun wajuhu manzo Allah yana kwance sai koma sai zauna fuskar shi tayi ja ma'ana tambayar bace manzo Allah dadi ba kenan tambayar tana so ce kenan to yanzu manzon Allah haka za a zauna ma'ana in aka ci ba haka musuluncin za a ma'ana kamar za a yi daura ci gaba da musuluncin haka kenan shi ne sai annabi ya ce da shi to ai laƙar kana man kana qablakum lalle ya kasance cikin waɗanda suka zo kafin ko cikin banu isra'ila lam yashadu mishadil hadid ana mutum kum kum ana taje mai kai da ƙarfe maduna izami tsakanin wato ƙashinsa min lahamin na naman jikinsa au asabin ko kuma wata tsoka da ta tattaru waje guda ɗaya wato ana mutum kum a kama fatar kanka a sa kum na karfe sai a fara ana sabule mene ana sabule fatar kan mutum ko kuma a caka maka hannu ana tirzawa naman nan da ya tattare ana ƙara ɗaɗɗaye maka shi ya ce a bayan ku an samu na wadanda to kaga kenan duk azabar da aka yi na gasa mutum a dutse da wannan bai kai wannan masifar ba ina fata mun fahimci wannan bai kai wannan masifar ba sai ce ma ya sirifu zalika an dini amma wannan bai kawo da mutum da kan addininsa ana mai wannan azabar amma bai sa ya fasa addininsa yana nan a musuluncinsa wa yudau al-misharu ala mafriqi ra'si akwai wanda kuma za a ɗauki zarto mishar zarto na yanka katako a sa a mafarar irasi a tsakiyar kansa fayu shakku bisnataini a ringa gigara har sai an raba shi gida biyu amma ma isrifu zalika addini wannan bai sa ya canza addininsa to da wannan da suka bab suka faɗanɗana da waɗannan misalai da manzalaka guda biyu ne ko wahala wannan ya fi wahala ina fata kun fahimci wannan abu amma wannan bai sa sun canza addini ba to kun ga shi sa muke cewa da a ce kungiyoyin musulmi da shugabannin musulmi da gasa suke wannan wawasan da ake dangin mu fulani a daji da sai a ɗauki matakin maganin matsalar me ne kin wawasu kiristoci sun danna ƙauyuka sun kyale mu a birni kowa azinsu ma baka ji saboda anan ba za a ansa ba saboda kai ya waye kafin ka samu mutum dan birni kwara daya ya kiristanci ya koma daga musulunci ya koma kirista ka ana samu ana shan wuya dai kan kafin a samu ana shan baka wuya ko kama kauyuka fa da hausawa da fulani waɗanda musulmai suke daji nesa da ilimi sai zama kawai an tayi su ne target mu dai da muke min yawon irin wannan wa'azozi na musuluntar da maguzawa da fulani wanda suke shirka ko kuma karantar da ƙauyawa musulmi da ke bunga irin wani abuwa ɗin za ka samu sai kai tafiyar wajen awa nan a daji sai ka gaji a daji sai ka je ka samu wani faso an gina mai gida mai kyau da garmar shanu da asibiti da waye da waye yana tardatar da musulmi akan wa'annan abuwa ɗin kawai da muka fara zuwa nan wajen can wajen kakangin kan dausa kai cikin dajin nan haka muka je muka samu muka tada wani abin wasu zo an musu wa'azi suna so a gina masu masallaci da da an rundatar da su ne gaba daya sun zama kiristoci to da aka wa'azi dama ashe wai musulmai ne suka dawo shi ne muka je mu gina masu masallaci da da dabulan kasa muke kwabawa a hada a yi wannan masallacin ina fatan fahimta sai ga bahaushe dan uwanka da cross sai gaba fulata dan wanka da cross a wuya an zo an zauna in ka ce me ya faru sai a ce ai wannan garma ake bashi noma wannan kuma kaza da kaza da kaza da kaza kuna ji wannan makircin da ba hmm? kuma ana ta ɗiba ɗin ana ta ɗiba suna ta zuwa suna shiga kiristancin to daga wani daga cikin makircin da yake faruwa kuma shine sai a ɗauko irin waɗannan converted to christianity din sai a ɗauko sai a kawo su nan fce sai a kawo su polytechnic sai a kawo su kaza-kaza a biya musu kuɗi a wanke su ‘yan wa'yancan ƙauyukan ne sai ka ji mun da sunan shi garba sulemanu ina fata ko abarka abdullahi ina fata ko ka ji garba joshua sai ka ɗauka shi ya musulunta ne a yana na a kafirin shi sai ya zo to su ne wayayyu a wajen sai da mutanen ƙauyukan suna koyon waye wasu sai san da a ƙoƙarta sai a sashe da an ba shi wani aiki sai gan shaje ƙauyen da mota in aka tashi nan gaba wannan long term plan ne nan gaba in abin ya ƙarfi sai ga an ce ya fito takara ko kuma za a riga canji ne waɗannan shi wannan shi sai ga su ne za su zama su ne kansiloli su ne kaza su ne kaza haka ake wa wasan nan haka 'yan shi'a suka koma ƙauye tun da birni ba za a amsa ba suna cancan suke bi suna abin nan suna abin nan suna raraka wa'annan ƙauyuka ɗin to haka wannan yan faila din nan faila ba ce kasuwa binni ba to amma ka je ƙauyuka har mata da yan mata ga sanan suna ta shiga cewa komai Allah ne su daina sallah su daina azumi kaka ce da ni safa nan kana barin Zariya ƙauyukan nan ka je ka bincika sun daina addini ba sa azumi ba sa sallah ba sa kaza ba sa kaza kuma komai Allah ne ina fatan fahimci wannan abin to amma me ya haifar da waɗannan abubuwa idan aka zo ana anasi a ce talauci shi da na faɗan ce ni ba na ganin cewa talauci ne kaɗai abin da ya mai yake mai da mutane suke ridda daga addinin musulunci suna komawa wasu addinai ko su kuma addinin shi'a ko addinin faila ko kuma addinin kiristanci duka ba addinin Allah ciki amma me yake faruwa jahilci ba a karantar da mutanen ba babu ilimi da haka wanda aka zo aka ruda shi kawai sai bi dama ba wani ilimi tabbatacce akan shi kawai mai gada ya ga cewa shi musulmi ne gado wai kawai na musuluncin amma babu kawaidi babu ahalari ina fatan fahimta babu aqida babu komai mu kuma da masu kudinmu da 'yan siyasanmu da suwaye da suwaye duk an dankare a nan bariki to idan ba an maza an ci taron wannan abun ba to Allah ya kiyaye ba musamman matsalar da ta faru nan gaba ga 'yan baya da ke tanto ba domin abin da ya faru ɗan ƙauye da kake kallon nan su ne za su su ciccirundo a birni wayannan da kake raya ko wani strategy ne tun da ake yin shi idan baka da ƙarfi a birni sai ka koma ƙarfi ƙauye sai ka ta tara ƙarfi ka tara ƙarfi sai ka zo kai faɗa da 'yan birnin abinda ake kenan ka je kanta yaƙi a ganin sarautuka da aka yi na na empire empire da ake yi wane baban shi shine yarima lokaci kaza an cire baban shi ko wani sarki ya kashe karin baban shi bai da ƙarfi sai koma ƙauye ya hijira sai taro ƙarfi sai ya zo kifar da wani gwamnatin wayannan abin da ke faruwa kenan to abin da ke faruwa shine in dai da imani cikakke jama'a wata wahala mai suna talauci wai dan an kwashe mutum shanu ba zai ridda ba dan an cinye mutum gona an kawo mai garma shanu bashi ba zai ridda ba amma idan akwai sanin Allah akwai ilmi tare da shi amma in babu to wallahi komai zai iya faruwa da haka kudaden masu kudi da masu mulki da 'yan siyasa ke kaunar Allah ni dai ba zai mu da kawai ce mun amalar kai mana ni abin da zai kenan nake muku yanzu ko mala ya kamata kafa kungiya ko kaza da kai wannan sai mu to nawa zan kasu amma cikin za a samu to wani ya kafa kungiyar waye da kan musulmi ko kuma karantar da kauyawa ko kuma karantar kaza ko kuma wani abu masu kuɗi ku ba da kuɗin ku da wannan kudin abubakar ya samu shiga da imaninsa da wannan kudin ya samu usman ya samu shiga da shi wannan ku ba da kudin ku Allah na bukatar kudin ku man zalladhi yuqridullah qardan hasana ku ba Allah rance Allah zai biya ku ku daina gasar gina gidaje da sa manyan kayuka da zuwa umara da aikin hajji so kaza ba iyaka wallahi ku ba da kudin ku aje a yada addinin Allah amma kun ƙi ji kuma wani abin zai shafe ku eh kuna zai shafe ku Allah ya kiyaye da haka abin da kita duk wanda Allah ya jarabta to wallahi baya halarsa duk tsananin jarabawa kace ka bar addinin Allah ba uzuri bane shi yasa kaga manzon Allah aka ce sai fajalas faqa'ada muhammarun wajhuhu manzon Allah sai zauna rashiya baci akan me yake ka ba mai wannan magana in tukuna kenan wahala za ta sa ya bar addini kenan ina fata kun fahimci wannan abin Allah shi kyauta sai malai yake cewa sai annabi ce ke cewa wala yutimmanna Allahu hadha al-amra lalle Allah madaukakin sarki sai ya cika wannan al'amari al'amarin da annabi ke magana kuma shine addinin musulunci babu shakka sai Allah ya cika addinin musulunci sai Allah ya karfafe shi hatta yasirar rakibu har mahayi tafiya min sana'a tun daga yaman ila hadramaut har zuwa emir council emir menene wannan ƙasa ta daular larabawa dinnan doha ko to mutum zai tafiya tun daga can har can kilomita masu yawa ma ya khafu ilallah cikin aminci bai tsoron kowa sai Allah ba wanda ya ce kai fa musulmi ne sai an maka za ko kuma rai kwace maka saboda salama domin duk sanda musulunci ya yaɗo ya samu zaman lafiya to zaman ya samu kwan yaɗo a cikin to annan musulun duniya ta zauna lafiya gwargwadon yaɗuwar musulunci gwargwadon zaman lafiyar duniya gwargwadon na ƙasin da musulunci gwargwadon kuma tashin hankalin duniya ina fata kun gane haka duk san kalwar yanzu duk inda ake crime yayi yawa zaka sa musulunci da musulmi suna da karanci a wajen yanzu ka gana cewa ai kasashe an yada duniya cewa musulmi suna yan ta'adda suke ba sa zama lafiya kaza kaza amma haka ne gaskiya ba gaskiya bane sojoji da America ta ringa aika Afghanistan da wanda ta aika Iraki da yawan su sun dawo musulmi suke zama da yawan sun dawo me suke zama musulmi suke zama 'yan jaridu da take aikawa maza da mata kasashen afghanistan kasar pakistan kasar iraki idan mutum ya dawo sai ga sun zo sun musulunta sai ka ji ana fira da baturiya ta ce abin za ta musulunta ta ga abu ne daban da abin da ake gaya mata amerika sai ta ce ba mutane masu mutunci da san zaman lafiya irin musulmai wannan firan na da su da yawa a bidiyo youtube na tara suna nan da yawa irin wa'annan wance soja ce kanal ce wance janar ce ita ma ta je akwai da aka ma yan alƙa'ida sun kama ta ta fi shekara a hannunsu ina ba ta fahimta da aka tashi ta aka an so ta aka yi fansa abin nan aka yi fansa da ita aka fito da ita din sai ga ta ta zo ana tararta sai a ganta kawai da ta fara sa dan kwali ya aka ke kuma ta ce ai na musulunta mutane su kama ke samar shekara daya ta ce ai wayannan mutane ban san irin mutane irinsu ba ba su zage ni ba ba su hantare ni ba su da ni ba sun bani kaza kaza na koyi sun bani qur'ani qur'ani ma da sai aka aka tambayeta tana son wani ba ta karanta aka ba aka ce to duga qur'ani za ta karanta ta ansa ta karanta ta ga gaskiya gwargwadon yaɗuwar musulunci gwargwadon zaman lafiya gwargwadon na ƙasansa gwargwadon zaman lafiya a da lokacin da muke nan arewa zaman lafiya muka ji ana fashi labarin fashi wani abi ne garibi a cikinmu fashi amurwa barin ba wato garibi ne mu a yankin arewa da haka in za ka tafi arewa za ka ko ina cikin dare ne ko za ka tafi lafiya lau saboda mene akwai musulunci na da ƙarfi a lokacin amma kana barin arewa to ka shiga tashin hankali saboda karancin musulunci a wajajen haka ne ko ba haka ba to daga lokacin musulunci ke rauni mu a cikinmu shi da kaga wani abubuwa suna faruwa a ciki ina ina fata kun fice wannan abu haka cikin duk duniya abin yake to shine annabi ke shara ka cewa in dai wannan abin da kake tsoro in dai musulunci ne zai fantsama zai yadu za a sa har sai kowa da komai ya samu salama a rayuwa ku karanta mike tyson wannan malam awal da wannan america na wani dr awal na yake ba labari sai da amerikawa america gwamnati america duk makamanta da technology na information da wayar da ta zo da dubar borders psychology sociology duk da tara gaba daya waɗanda ke tarawa a prison yan amerikawa sun kallabe ta ba irin nauyin azaba da abai ba ba irin dabara ba a yi ba amma wannan bai sa crime ta'addanci ya sauki amerika ba shi ne sai aka ce to ana ganin abin da ya magance ta'addanci amerika shi ne a ringa kawo wa'annan masu addini suna masu waje sai aka ba kiristoci rana hudu aka ba musulmai rana hudu su ringa shiga a gidan yari suna mene suna wa'azi na addininsu ya ce idan suka fara shiga shi kenan sai zama da an wazi rana ɗaya biyu sai kaga shi kenan sai wajen musulunta wa masu an yi layi duk sun kaje sai an layi masu musulunta har dare ba a ga musulunta da masu musulunta ba sai aka ce kai wannan kuma problem ne shi kuma fa shi ne sai aka ce to yanzu a rage kwanakin sai aka dawo da musulmi kwana biyu sai aka ce kwana ɗaya aka ba su suka ce eh sun ji din a haka ina fatan fahimta shi ko ma kasar ɗan dambe in ya ga kawai gari ya mai wahala kawai sai nan naushe wani kawai ya naushe shi aka zama sai aka shi gidan yari kawai je mene ya tallata addinin musulunci saboda ya fi jin daɗa shi ne yana ta musuntar da mutane shi ne to su da kansu imanin cewa abin da zaune lafiya shi ne imani sama mai sa suke faɗa da shi ina fata funci abin nan Allah samu dace Allah ku ɗauki magan serious in ƙungiya wanda tafa ba sai a nan ba ko ina ne wanda ya ji wa'azin nan wa'in nan farauta da ake yawan musulmi a je a kai masa addini a karantar da su addinin musulunci a san da za a yi wata mp3 za a ringa turawa mummari ne za a ringa kungiya ne ana tafiya ana zo ana karantar da su ya za yi yanzu ya rage naku tunanin hanyoyin da a isar da addini zuwa ga ƙauyawa da hausa da fara ke nesa da birane amma abin ya yi ƙaranci ƙwarar da shi sa suke wannan abun ɗin ina fatan fahimta hatta kidnapping ɗin nan ba mai ilimin da zai yi shi da ilimi na addini da imani da za ka je kama ɗan uwanka musulmi ka ɗaure ka wulaƙanta shi kana shi sallah yau zai wannan ba zai yiwuwa ka anshe dukiyar shi wani ka kashe a wannan sai dai jahilci Allah shi kyauta to za mu ja burki anan sai Allah kai mu gobe sai mu tashi da kuma mun fada dai Allah ka ba mu lada kurakuwar mu Allah ka fe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا جثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. Amin.